نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to yau nawa ne ga wata ba kuma takaddar watan ba ma yau muna 24 ga watan biyu watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara 1442 wanda ya zo daidai da 11 ga watan goma a girgoriyar kalanda 2020 wannan shine kasa dinmu wannan shine kasa dinmu na bakwai daga cikin jerin giyar karatuttukan littafin فن التعامل بين الزوجين na fadilatu sheikh alƙare muhammad siddiqul minshawi allah maɗaukakin sarki ya kai haske da rahama kabarin shi idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin babun da ke magana akan ibtasim innaka fil bait wato yi murmushi da dariya domin kana gida mun yi gaba ta ɗaya mun yi ta biyu mun yi ta uku mun yi ta hudu za mu tashi ta biyar ta zawajat imra'atun min rajulin ko fakana kathiral wa qalat imra'atun tashku hala zawjiha nan za mu tashi gaba ne kenan khairukum to malam rabiu ka samu wahami yau satin da ya wuce baka samu zuwa ba ko yawwa to shine haka khairukum khairukum khairukum li ahlihi za mu tashi a mafi alherin ku shine wanda ya fi alheri wa iyalansa azizir rajuli kun fi baitika khairun nas li ahlihi riqqatan wa atfan wa tasamuhan wa mawaddatan wa alayka bi ihsani suhba malam siddiqul minshawi yace azizi ya kai wato masoyi ko kuma ya kai wannan bawan Allah ya kai wannan mutum mai daraja in ka ji mutum ya ce maka azizi to wato yana nufin kana da wata martaba ta musamman a gurin shi ko kuma in mace ne sai ka ce mata azizati eh azizati ke kuma ke ce masa azizi eh ba ku ji abin wani beri zizios ba hakan nan akwai daɗi wallahi wajen faɗa an gane ko azizin rajuli ya kai wannan mutum mai daraja kun fi baitika khairun nas ka zamanto a gidanka ka zama mafi alkhairun mutane li ahalihi ga ainihin wato iyalansa riƙatan wajen tausayinka ka zamanto mutum mai tausayi mai sauƙin hali wa atufan kuma ka zamanto mai ainihin wato ataf wato kana da lutufi kana da tausayawa kana da jin kai kana da wato karramawa da mutunta matarka wata samuhan kuma sannan ka zamanto mutum mai yafiya in amma ba daidai ba sai an gama tsammanin zaka zo kai bala'i kana shigowa ka san wata haka take saboda mijinta yana da fitina in ta yi laifi to ranar babu kwanciyar hankali ta shiga ta fita ta kai mari ta kai tana ta jiran bala'i ya zo ya sauka a gidan yana shigowa kuwa daga ya gane an masa ba daidai din nan ba sai ya hau masifa to wannan bala'i ne matsala ce ka zamanto ana tsammanin za ka yi rikici za ka yi fada sai kuma aji ka zo da sauki to mata suna son haka sai sun yi abin da suna tsammanin yau gidan nan ba lafiya kana zuwa in ce dan Allah wa baban wani ka yi hakuri me ya faru wallahi kaza da kaza da kaza ne maka na san na yi laifi amma dan Allah ka yi hakuri kace je ki ba damuwa to wannan halin mijin kirki kenan ana son miji ya zamanto haka amma galibinmu ba haka muke ba kuma yana da kyau miji idan har mata ta zamanto mai ɗabi'a ta ba da haƙuri mai ɗabi'a ta nuna ta yi laifi to kai kuma ka zamanto mai ɗabi'ar yafiya amma idan mace ta zamanto mai tsiwa da cin kwalar miji to ta haɗu da daidai da ita hine abin da ya dace yes wannan hine gaskiyar magana tit for tat do me i do you haka suka faɗa ko yawwa man na gaba ne ko meye ne yawwa ku ne kuke faɗa ni ban san meye ma'anar abin ba Allah ya kawo muku sauki wallahi yawwa saboda haka in kin yi ba daidai ba ai miki ba daidai ba amma idan kika ɗauko layin lumana to miji sai ya zama mai lumana haka ake bukata ana son haka to amma wani lokaci kamar yadda na sha faɗa wata fitinar wallahi ku kuke haddasa ta a gida fa ku kuke mai da mazaje suke zama haka amma da zaki zamanto daban to shi ma sai ya zama daban shi yasa za ka ga galibin an kawo mana ƙara sai ka ji mijin yana complain din wasu abubuwan da su suka jawo yake yin wasu abubuwa amma inda zai ce inda ba a wani abu malam nima dan me yasa zan yi kaza na yi kaza to wannan yana daga ciki dan haka malam yace ya zamanto kana da tasamuh wato yafiya da kuma kau da kai wa mawadda kuma ya zamanto kana da ainihin wato nuna kauna kauna kullum tana da girman ma'ana sama da so domin ita ƙauna tana aiki a kowane lokaci shi kwa so yana da lokaci yana da lokaci daga lokacin da mata ta samu damuwa ko dai na ƙasa ko na tawaya ko kuma wani abu makamancin haka to sai kaga mutum ya fara ja baya da ita to dama ba ƙaunarta yake ba son ta yake yi haka hima miji idan ƙaunarsa ake yi duk fitinar da ya shiga za a ga matan nan tana ɗamfara da shi ba za ta rabu da shi ba amma idan so take yi idan da mai kuɗi ne ya talauce to sai ta daina son shi sai ta fara neman yadda za a yi tarbi da shi idan da lafiyarsa kalau sai ya samu tawaya a jikin shi ko ya accident kafarsa ta karye aka yanke mar kafa ko wani a makamancin haka Allah ya kiyaye wallahi sai kaga tana ja baya da shi amma in kaunarsa take sai ta ga lokacin ne ma ta daura damarar zama da shi shi yasa har kullum ki samu mijin da yake kaunar ki kike kaunarsa yafi ki samu mijin da kike son sa yake son ki domin soyayya tana disashewa tana kuma kaucewa amma ƙauna ba ta disashewa ba ta kaucewa yasa iyayenmu na da da ke ƙaunar junansu suke tsakaninsu da iyayenmu mazaje wala sai ki ga aure ya shekara arba'in da biyar ba abin da ya same shi da talauci da babu da akwai da an zaci da ana sha da kaza ba matsala amma daga zaran mace ya zamanto ba ta da ainihin wato kula wajen ƙaunar da take wa mijinta to za ta ta samun damuwa tsakaninta da shi Allah ya yi وقال النبي صلى الله عليه وسلم اوكي وعليك كو عليك باحسان الصحبه wato yana da kyau a kanka ka kyautata zamantakewa da matarka yana da kyau a kanki ki kyautata zamantawa da mijinki ahsin ila nasi tasta'bid qulubahum fa tala masta'bada al-ihsana insanu ko fa tala masta'bada al-insana ihsanu أحسن إذا ما كان إمكان ومقدرة فلم يدوم على الإحسان إمكان إذا مسيء إذا أساء مسيء فليقل لك في عروض ذلته صفح وغفران wato yana magana akan kyautatawa tana sa mutum ya zama kamar bawanka ya ji cewa shi dan gani ka sheninka ne ya ji cewa duk abin da zai taba ka to sai inda karfinsa ya kare kyautatawa tana jawowa haka idan miji yana kyautatawa matar shi yana mutunta ta to takan kare masa mutunci a duk inda ta tsinci kanta takan yi fada don kare darajarsa da kimarsa takan yi husuma da wasu don ta nuna musu cewa wannan ba abin tabawa ba ne amma idan aka yi kuskure miji ya zamanto ba da aiki sai cutar da mata to ita ma za ta higa jeren gir wanda suke cutar da shi domin za ta dinga a yi dinga mitin da ita akan yadda za a cuci mijin na ga matar da suka yi fada da kishiyarta akan matsala na idan an ba su kuɗin cefa ne ita ɗayar da ke ba ta ƙaunar mijin shi kuma yana kyautata musu duka to in ya kawo ɗan kuɗi za a yi kaza za a yi kaza sai su ɗan rage kaza su ɗan rage kaza sai ɗayar tana tausaya masa ba ta so sai tana zama da ɗayar tana ba ta shawara bai kamata muna wa wani haka ba ku duba ya fita ya mana kaza ya fita ya kawo mana kaza ya fita ya mana kaza kuma fi sabilillah ya ɗauki abu ya bamu idan mun yi lissafi mun ga yayi oba ba za mu ajiye masa ba idan mun ce za mu sai abu kaza ɗari uku in ya zama ɗari biyu da hamsin ba za mu ajiye hamsin ɗin ba ta ƙi yadda ƙarshe wallahi suka yi rikici da ita akan haka rikici ya rikici mijin har ya fara ganin laifin ita mai kare masa mutunci da dukiyar daga ƙarshe da tattaunawa ta yi zurfi sai ta bayyana dalilin rikicin da dalilin faɗa da ya gane cewa akan haka ne sai gane ashe wannan ɗin ita ne mai ƙaunar shi tana kokarin kiyaye masa dukiyarsa ita kuma tana kokarin wannan sai an wulakanta ta to saboda haka idan kana kyautatawa mutane za a ga cewa wani wallahi kana can nesa baka san me ake bike faruwa ba yana tsare ma mutunci kai baka sani ba kana can nesa yana tsare maka dukiya baka sani ba kana can nesa yana tsare maka kimar ka da mutuncinka a bainal jama'a to wannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata mu dinga mai da hankali akai saboda haka kyautatawa yana da kyau wa qala nabi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah ya faɗa yace rukum khairukum linisa'ihi mafi daraja da alherin ku shine wanda yafi zama mutum mai daraja da alheri wa matan shi idan kana kyautatawa matanka annabi yace ba wanda ya kai ka mutunci ba wanda ya kai ka daraja ba wanda ya kai ka martaba manzo Allah yace wa ana khairukum linisa'i ni dinnan ni annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama na fi ku kyautatawa iyalaina da mutunta iyalaina ya tabbata wata rana annabi ya je kasuwa ya yi sayayya ya zo zai higa gida sai wani ya tarbe shi akan zai rike mihi sai ya ce a barni ne wa iyalaina hidima ma'ana wannan hidimar ba taka bace tawa ce don haka babu wata kara da za a mu ana a barni ne wa iyalaina ɗawainiya na fata kuna fahimtar magana don haka manzo Allah yana mutunta iyalan shi daga cikin mutuncin da annabi ke bawa iyalansa yakan zauna ya hira da su yau yana daga cikin abin da muka rasa da yawa daga cikin mazaje ba sa iya zama su hira da matansu wanda kuma wannan ba karamar matsala ba ce yana da kyau miji ya samu lokaci ya dinga zama yana tattaunawa da mahaifiyarsa yana tattaunawa da 'ya'yan shi yana tattaunawa da matan shi yana jin menene matsalolinsu da damuwoyinsu abin da zai iya yi na magancewa ya yi musu abin da ya gagare shi kuma ya musu bayani cikin hikima yadda za su fahimce shi annabi yana yin wannan annabi yakan yi wasa da dariya da matan shi har ta kai matakin annabi yakan yi tsere da nana Aisha da sauran matan shi ya kai matakin da manzo Allah yakan zauna su ci abinci tare da matan shi kai har ma aka tambayi na Aisha me annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yake yi idan ya shigo gida tace kana fi mihinati ahalihi idan annabi ya zo yana samu ya samu ana aikin gida to da hi ake zama a aikin gida in wanke wanke ake sai ya ce mi komin ruwan dauraya sai a turo masa bahon ɗauraya idan aka wanke sai a jefo mar sai ya ɗaure sai ya saka a kwando an gane ko in ya zo ya samu ana shara sai ya ce ke kamo gabar ni kuma zan kamo yamma in ya biyo layi haka ta biyo layi haka sai a haɗu a tsakiya an gama share gidan sai a kwashe a zubar in ya zo ya samu ana ainihin wato girki sai ce ba ni gari in tankaɗe ke kuma yi mana ruɗe ina fata an fahimta sai ya karɓi garin yana tankaɗewa amma yanzu kai aka yi ce a ta shanye shi ta haɗe shi ta ma zuke shi wallahi tallahi to saboda haka ba daidai ba ne wallahi yana da kyau mazaje su dinga ce iyalansu hidima idan duk wannan ba za ta faru ba to aƙalla ko yara ka dinga yi wanka da safe gari ya waye za a kai su makaranta sai ka ce ke kama babban miƙo min ƙaramin ko kuma ke rike karamin tunda ko mata kun fi sanin yadda za a yi da karamin yaro ba ni babban ni kuma ko ba haka ba yawwa ta yi wancan wanka ka yi wannan ko kuma tana musu wanka ɗaya bayan ɗaya kai kuma kana shafe su da mai idan aka yi wancan ya taho da gudu sai ka ce zo nan sai ka sa tsumma ka tsantsame ruwan jikin shi ka nemi basilin mai rai da lafiya ka goga ka mulke hitas ko kuma ta yi wankan har ta zo mawar shafa mai sai ka ce wanda ka za a sawa ne ce wancan kala kaza za a sahe ka ɗauko in kuma makaranta ne a ɗauko uniform ɗinsu duk kana ta sa musu a dinga rage wa mata ɗawainiya yana da kyau gaskiya kuma yana ƙara ƙauna yana ƙara soyayya tsakanin mata da mazajensu saboda ana yi ana hira duk wata damuwa da bakin ciki yana tafiya amma idan ya zama kullun gida a nan kufurci kai ka tashi ranka a ɓace ita ta tashi a tsumi kai ka haɗa gabar da yamma ita ta haɗa kudu da arewa lamari ba zai yi daɗi ba jama'a aure zaman lafiya ne da kwanciyar hankali don haka babu fitina a cikin shi in kaga fitina ta shigo cikin aure to gaskiyar magana ba a samu irin abin da ake bukata ba haka ake so ba saboda haka ku ko mata ku zamanto masu haƙuri har kullum idan ana cewa mazaje su muku abin da ya dace to ke kuma akwai bukatar ki zamanto me yin abin da ya dace akwai matar da za ta ce wa miji saboda rikici ya haɗa ta ce ta sake ta ko ma ta ci kwalashi ko ta tare bakin kofa ta ce wallahi ko takaddarta ko kuma kafar katako to me ya zafi yes kuma wallahi in ka zo ka dubi menene dalilin da yasa ta ce a sake ta wallahi tallahi bai cancanta ba kuma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce ayyuma rajulin sa'alati sa'alati talaqa ala zawjiha duk matar da ta tambayi sake a gurin mijinta fi ghairi ma ba'asin akan abin da bai kai a ce ya sake ta ba ta zo ta ce masa fa haramun alaiha ra'ihatul janna annabi ya ce ba ita bajin kanshin jannatul firdausi sau da haka akwai masu tsiwa a cikinku wannan yana daga cikin abin da yake sa mazajen suke samun matsala ba za su iya sake miki ba saboda sun ga baki da son zaman lafiya duk wata fitina daga gurinki take tasowa tsakaninki da yan uwanki ba zaman lafiya tsakaninki da abokan zamanki babu musamaha ba daga kafa kina da yawan zarge-zarge kina da yawan nazarce-nazarcen banza da leƙe-leƙen da ba gaira ba sabab da yawa daga cikin mata za ka ga cewa ana zaune da ita ba wata matsala amma tana zarge-zarge yau idan a kwananta ne to ta dinga sa ido me kake gudanarwa shi kuma dan adam mu'amalarsa da shigarsa da fitarsa yana da alaka da yanayin yadda ya zo masa ne akwai lokacin da zai zamanto kana ɗakin wancan amma yau throughout baka da lokaci baka da lokaci musamman mu irin mu yan hauma haumar da'awa wanda mu muka yi sallama muka bar gidan sai mu ce to a yafe mu nan ta iya yiwa ma a dawo da gawar mu wallahi tallahi yes kowa yana jin haushin ka kace kaza Allah ya ce hi baya yi da haka yana yana jin haushin ka yana ta neman taya za a yi maganin ka haka ne ko ba haka ba saboda haka mu mun yi sallama ya mu ce to a yafe mana mun yi ba daidai ba ta iya yiwa ma ba za mu dawo ba wani lokaci sai ka fita tun daga karfe tara na safe wallahi tallahi sai karfe tara na dare ko goma ko sha ɗaya shi yasa muke yi muna ba da haƙuri saboda mun san cewa ba haka ya kamata ba amma kuma a cikin haka mu muna gode wa Allah tunda ba hidimar banza muke yi ba haka ne ko ba haka ba kuma ita ma matarka in ta yi haƙuri ta san hidimar alheri kake yi to tana da lada a gurin Allah yasa in mun samu sukunin kuma sai mu ba da lokacinmu ai ta wasa da dariya ai ta jifan juna da wainar koyi yi wallahi ina fata an fahimta yawwa to saboda irin wannan din ba kullum ake samu ba don haka ranar da aka samu sai a sake sosai ke kuma sai ki haƙuri amma in kika ta da tsiwa ke kullum fa dole mijinki ranar da yake nan ɗakin ki kullum yana nan kullum fa sai dai kaza to wallahi kin sawa kanki fitina ki fitini kanki ki fitini mijinki yanzu irin matan da mazajen suke tafiya in ba haƙuri suke yi ba don Allah ta za a zauna lafiya ba za a zauna lafiya ba ta haka sai kin sa tsoron Allah kin sa haƙuri tsoron Allah hi zai sa ba mijinki baya nan ba za ki saba wa Allah ba haka ne ko ba haka ba haƙuri kuma hi ke sa ba za ki dinga jin haushinsa saboda yana tafiya yana barin ki ba tunda kin san dai tafiyar da yake din nan saboda ke da ƴaƴanki yake wannan tafiyar wataƙila inda ba nauyinki da ƴaƴanki a kan shi da kullun yana gida kamar yadda ke ma ke gida haka ne ko ba haka ba to yana da kyau a dinga nazarin me ke jawo kaza ne kam me ke faruwa kaza wani in ya fita baya dawa da wurin me dalilin shin haikin banza da shirme da hayaniya ya tafi ko ko a'a wata hidimar Allah da annabi da al'umma yake yi wallahi in mace ta yi hakuri akan wannan tana da lada mai dimbin yawa a gurin Allah amma wasu ba su da hakuri kuma a cikin wannan hidimar akwai ran da za ta zo maka babu wata hidima kana zaune yanzu ni duk da hidimar da ke gabana akwai ranar da wallahi tun daga hudowar rana har faduwarta ina gida ba inda na je ana samun wannan dewa a cikin rayuwata wani zai yi mamaki in na faɗa haka musamman waɗanda suka san irin yadda nake da hidimomi a gabana to amma haka wata ranar Allah zai kawo ma ita bonus sai Allah ya ce ka zauna a gida wata ran wayar ka yanda ka san a kulle take ba wanda zai kira balantana ya tayar ma da hankali haka ne ko ba haka ba to kin ga irin wannan kuma sai a gode wa Allah amma wataran kuma idan kai boot wallahi wataran sallar asuba ma da mota na nake fita asuba mota na tana bakin masallaci ana fitowa daga sallah kuma an bazama sai yadda Allah ya kuma to in ba a tsaya aka yi nazarci al'amura ba kaga sai a yi ta rikici saboda haka mata ku ji tsoron Allah ku yi haƙuri da mazajenku kuma ku yi haƙuri da yanayinsu kuma ku dinga ɗaga musu ƙafa san wannan zai sa su ma su dinga daga muku kafa suna muku musamaha amma wallahi in zai zamanto kullum kina cikin wai sai an miki kaza wai me yasa idan lokacin kwanan ki ne sannan za a yi kaza me yasa idan za a shigo ɗakin ki ba za a siyo ka a'a to wata rana za a zo ɗakin naki babu kuɗin da za a siyo naman ko tsiran ko kuma zabuwar haka ne ko ba haka ba sai ki ce kullum kawai in za a shigo gidanki sai an shigo da wani abu in za a shiga gidan wancan ba ana shiga ke ba a'a ba haka rayuwa take ba akwai lokacin da zai zo akwai wadata ranar girkin ki a siyo nama a siyo kaza a yi miya a yi kaza a yi kaza a yi tantakwashi a yi farfesu a yi farfesu gaba daya haka ne ko ba haka ba amma akwai ranar da zai zo ranar girkin ki ne babu wannan abun ya yi haƙuri Allah ya kawo ranar da girkin ki zai zo akwai wannan to irin waɗannan abubuwa duk dole ne a dinga haƙuri ana ainihin wato ɗagawa juna kafa Allah ya datar da mu wa qala luqmanul hakim a a khairukum auki wa qala sallallahu alaihi wasallam lasihan wa muaddiban annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa yana mai nasiha yana mai ladabtar da mutane yana cewa akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa mutumin da yafi kowanne mumini imani ahsanul akmalul mu'minina imanan muminin da imanin sa yafi cika cuf cuf shine ahsanuhum khuluqan wanda ya fi su kyakkyawan ɗabi'u wato ashe daga cikin muminan ma akwai wanda ya fi wani to da menene mumini zai fi mumini dan uwansa shine da kyakkyawar ɗabi'a to menene kyakkyawar ɗabi'a wannan kalma ce a dunkule amma kyakkyawar ɗabi'a ya shafi haƙuri magana mai daɗi kau da kai daga mummunan abu a bai maka abu ka yafe ka dinga wasa da dariya sakin fuska yin kyauta yin alheri zama ai shawara duk wasu abubuwa da suke bayuwa zuwa ga hali mai kyau shi ake kira kyawawan ɗabi'u to ki zamanto haka ga mijinki mijinki ya zama haka gare ki to annabi ya ce in kina da wannan to duk cikin mumine ba wanda ya kai ki imani in kana da wannan duk cikin mumine ba wanda ya kai ka imani yasa wanzan Allah cikin hadisi yace inna ma bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq ku sani ni fa turo ni ma da aka inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yace an turo ni ne domin in cika kyawawan ɗabi'u an rasa ɗabi'u masu kyau a duniya sai Allah ya turo ni yace wannan ɗabi'un da aka rasa je ka cika su ya kai annabi Muhammad wannan shine dalilin turo manzon Allah to ashe kenan ɗabi'a mai kyau babu abin da ya kai ta alheri kuma kun ji ma'anonin su ko misalai daga cikin su haƙuri juriya kau da kai bin tafarkin Allah kaucewa tafarkin shaidan mu'amala mai kyau kau da kai daga cutarwa yafiya idan an maka ba daidai ba da sauran abubuwa masu kyau dariya murmushi sauran sake fuska taimakon miji ko da ku yana da shi ko mijinki yana da shi ki dinga taimakonsa akwai matan da mijinsu yana da shi su ma suna da shi amma ba sa iya taimakon mazajensu me zai hana wata ran kin shiga kasuwa kin ga wani yadin shadda mai kyau kin san yana da kuɗin da zai sayi idan yadi goma ne ko kuma kala goma ya ɗinka amma sai ki so ki ce mai gida na sayo maka wannan idan ba ki da arzikin wannan za ki ce wannan yayi nauyi mana a to shikenan sai ki higa kasuwa kin higa sayayya ko aya baki kuɗi ne ki je ki sayayya sai ki je ki duba wani hankacin mai kyau hankacin ke kira ganin sa ba komai ba naira talatin da biyar ko arba'in ko ɗari ko ɗari da hamsin ko sai ki siyo sai ki fesa masa turare sai ya dawo sai ki ce ga wannan naga kai mutum ne mai yawan zufa in kana tafiya kai ta hada zufa da Allah ga wannan ka dinga goge fuskar ka wallahi shikenan yana fito da shi a aljihu lokacin da zai amfani ke zai tuna a cikin zuciyar shi cewa wannan rankwaletinsa ne ta bashi ita an gane magana da kyau ko yauwa ta bashi saboda haka yana cikin jin daɗi da annashuwa yana ganin kyallon wallahi tallahi ke zai turo a cikin zuciyar shi ko kuma ki siyo dan zoban nan yanzu ba a sayan zobe wai sai ana soyayya kafin aure daga an yi aure shikenan an daina sayan zobe sai ki sai dan zoban nan sai ki kawo masa ki ce dan saka anan sai kana ya dan soka kullun idan yana magana in ya haka ya ganshi eh tuno hajiya tana gida ita ne ta bashi dan agogon nan ki saya ba sai kin sayi mai tsada na dubu goma ba a akwai na dubu ɗaya ɗari biyar akwai na dubu biyu akwai na dubu akwai na ɗari takwas ma mai kyau kuma wanda zai ajima ana amfani da shi ki saye shi a ɗan kwalinsa idan kika zo ki mika masa ki ce mai gida na sai wannan ne kai ma saboda ka saka kai kwalliya kai ado da shi ɗan gilas ɗin nan ga su nan alayi zaki ga ana sai da su naira ɗari uku da hamsin naira ɗari biyar naira ɗari biyu naira ɗari da hamsin ki saya ki bahi ki ce na fi so in kai ado kai kwalliya gilas yana yi wa maza kyau ka ɗan ɗosana shi kai ma akan fuskar ka duk wannan yana daga cikin abin da ya kamata ku dinga yi amma ba ku yi ɗan takalmin nan kin gani ki saya masa kin yi tafiya ne ki dan so masa tsaraba wai yau an waye gari maza ne suke yi wa mata tsaraba mata ba sa yi wa maza tsaraba he jaraba ko ba haka bane yi wallahi ba tsaraba he jaraba Allah ya kiyaye Allah kawo mana sauki to shine dan haka yake cewa mafi alherin ku mafi imanin ku shine wanda ya fi ku kyawawan ɗabi'u wa qala luqmanul hakim luqmanul hakim annabi luqman yana faɗa yana cewa yan bagi lil aqili an yakuna fi ahlihi kasabi Allahu akbar Luqmanul Hakim yace ya dace ga duk mai hankali ya zama a cikin gidansa kamar yaro karami kun san yaro karami wato ba shi da wata matsala a cikin gida in ka ga shi da matsala to an taba shi ne haka dai ko ba haka ba ko an hana shi abinci ko abin sha ko abin wasa to ka zama a cikin gida kamar yaro ko ta ina aka taɓo ka kai za a iya mu'amalantar ka kuma za ka iya zama mai mu'amala da mutane to wannan yana daga cikin abin da ya kamata wa idza kana fil qaumi wajada ko wujida rajulan idan kuma yana cikin mutane sai a same shi a matsayin namiji na gaske kada wani ya masa rashin kunya ya rabu da shi amma wani a gida ne ba a masa rashin kunya amma a waje kowa ya taka shi ya wuce ko ba haka bane asadun fi baitihi lakinnahu menene dajajatun fil kharij kaza a waje zaki a gida a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minka billahi allazi Allah mana tsari da irin halinka a gida ka zama kamar zaki kowa yana tsoronka amma a waje kowa ya ta kai ma duka ba wanda kake iya kulawa ba za ka iya mai da martani ba lamari ya ɓaci yana da kyau namiji yadda aka san shi shine a waje ya nuna jarumta in an taba shi ba daɗi amma a gida kuma ya zamanto kamar wani ɗan marayan zaki ba shi da wata matsala kowa zai taba shi a zauna lafiya da shi haka ake son namiji amma ina duk kun zamanto zakuna a cikin gidajenku Allah ya kiyaye to shine yake cewa a same shi wato rajulan ne rajul ne mutum ne a cikin gidan a gidansa ma'ana a waje namiji ne amma a cikin gida kuma ya zamanto kasabi kamar ainihin wato yaro karami wa inda ma ja al imamu ali bin abi talibin إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخطب السيدة فاطمة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي لك على أن تحسن صحبتها الله أكبر كدوبا كغا لوكتن دا سيدنا علي زي نيمي أورنا na Fatima. Allah ya ƙara musu yadda baki ɗaya da shi da Fatiman dukansu. Faƙalar Nabi sallallahu Alaihi wasallama sai manzan Allah ya ce wa Sayyidina Ali, hiya laka na baka ita, kun ji maza malam. haka ya kamata an zo neman aure ba ai ta tafi jomi kaza kaza kaza kaza ba ai ta kaiwa ana komowa ai ta wahalar da namiji an zo ana son yarka yarinya ta da tana so ka ce to shikenan na ka je ka mun baka sati ɗaya ka je ka dawo ko me za ya sati ɗayan oho ai ta biye biye ai ta biye biye sai ya dawo a ce okay yau ne dama muka yi da kai ai ni na manta ma to ka je rana ita ka ƙara dawowa wallahi akwai yaron da ba wai fa wani ne ya je nema masa aure ba ni din nan ne na je nema masa auren amma an fi wata guda ba a bashi ba kuma wani abin da zai baki mamaki yaron dan anguwar ne an san shi wa walidin wa ma walada ba wanda bai san shi ba na fata an fahimta an san halinsa an san ɗabi'unsa an san kirkinsa an san mutuncinsa an san sana'arsa an san komai kuma ba shi da wata matsala a zahiri da za a ɗauke ta a ce ba za a bashi mata a dalilinta ba amma wasu irin hali muke da shi na rashin mutunta masu mutunci da rashin karrama masu karamci la yushrifuna sharifan wa la yahabuna kariman haka muke ba ma mutunta mai mutunci ba ma girmama mai girma jama'a kuna fahimta don haka aka yi ta biye-biye aka yi ta biye-biye daga ƙarshe shi da kansa yaron ya zo ya same ni har gida ya ce malam na ce na'am ya ce ina godiya da dukkanin mutuncin da ka bani ina godiya da dukkanin damar da ka bani ina godiya da irin yadda na ga ina da kima akan idonka amma malam yarinyar nan in dai ba da ruwan gol aka yi mata fenti ba don Allah ka haƙura kar ka sake koma gurin iyayenta ka rabu da su na haƙura na ce to dama ni ma na son baka wannan shawara to amma na san so in na kuskura na buɗi baki na ce ma ka haƙura to duk girma na da innan da kake gani ƙarshen ta zaka dawo ka fara ganin ban kyauta ma ba haka ne ko ba haka ba kun san so yaran yanzu sai a hankali eh ka yi taka tsantsan wajen bawa mace shawara ko namiji ka yi taka tsantsan ba haka ba sai ka koma yana ganin ka da girma ko tana ganin ka da girma sai ka dawo wani abokin gabarta ina ce to amma tun da kai ka zo da wannan shawara ni ma na goyi bayan ta ka haƙura to a lokaci guda akwai wacce kuma take ta bin shi ya tura gidansu shi kuma yaƙi saboda wannan ɗin sai ce min to in kuma ka yadda akwai wacce ta jima tana min magana akan na tura a mana magana ta aure na ƙi yadda saboda wannan ɗin kuma abin da ya sa ba na so in wato kaucewa wannan a ce ban kyauta ko kuma kai na shigar da kai sannan a zo a samu matsala kai ma ba za ka ji daɗi ba na ce haka ne ya ce to amma tun da abu ya gagara malam in ka yadda mu je an roƙa min wacce ya ce to an gama wallahi muna zuwa gidan baban da ya gani ne muka gaisa ya ce malam kai ne ka zo wa ne ya ce ya ce mun malamin sa zai zo amma bai gaya mu wani malami ko ban tambaye shi ba ya ce kai ne na ce eh ya ce ka je ka ce na bashi kuma daga yanzu nan da awa ɗayan yana buƙatar a ɗaura masa aure ya zo hida abin da za a ɗaura masa aure wallahi tallahi ma rabiu wallahi ya ce ka je ka ce an bashi kuma daga yanzu nan zuwa awa ɗaya in yana buƙatar a ɗaura auren a zuwa ɗaura ba matsala ya ce the difference the difference is seven up ba ma iskiliya ba ko ba haka ba to kun ji yanzu aliyu dan abi talib da ya je neman na na fatima shine muhalli shahid mu annabi ya ce hiya laka na baka ita kawai ba wani bata lokaci me za a tsaya ana bata lokaci akan aure ta yadda na yadda sai me kuma shikenan kawai to amma ai ta biye biye ai ta kaza ai ta kaiwa da komowa wannan ba daidai bane kuma yana daga cikin abin da yake ragewa mace kima a gurin wanda zai aure ta bari mu gaya muku wallahi in kuka wahalar da saurayi wajen bashi yarku to kuna rage mata mutunci a idon shi ne yes kuma in ba a samu mutumin kirki ba sai ya nemi fansha wannan rahin mutuncin da kuka yi mishi sai ya gara ku wallahi ya wahalar da ku ko a kanku ko a kan yar yazo yana cewa ai lokacin da na zo ina neman ki ba wahalar da ban sha ba nan sanda na tura mutane aka kore su ma aka ce su tafi su ba mu guri shi yasa wannan rikici da ake na neman aure wallahi ku ji tsoron Allah ku hana kanku ke ma in kina da damar ki ba baban ki shawara baba eh wannan abun fa da ake yi wa wani ya turo a ture ya turo a ture an ki a amince masa kuma an ki a ce ba za a yi ba wallahi baba ana saya min matsala ne fa a gidansa fa matsala ake sa kuɗi ana lissafawa ana saya min a gidan shi yes in ke ba za ki isar da sakon ba ga yawa uwarki ta je ta faɗa mana ba shi kenan ba jama'a haka da ko ba haka ba duk gyara fa muke so a yi fa ki gaya mamarki ki ce mama ki je ki gaya baba wallahi wannan abun ba a siya mu mutunci fa a gurin wana fa akwai matsala abin da zai zama min damuwa ko ba za ku sani ba lokacin da damuwar za ta juyo gare ni ku ba kwanan a lokacin saboda haka wallahi mu kiyaye Allah ya kiyaye mu za mu tashi sati mai zuwa akan wannan gabar dan maganar bata kare ba da manzan Allah ya ce wa Ali dan Abi Talib hiya laka din an baka ita to me ya biyo baya abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan sa wanda muka kuskure ko tuntuban harshe ko karancin ilimi da bincike da ni da ku Allah ya fe mana hadha huwa ma inda na billahi tawfiqi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh